الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin tuhfatul aqfal wallafar a shekul imam suleiman aljamzuri rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baiti na 47 wato faɗar malam da ya ce wa lazimun inus sukunu usila waslan wa waƙufan ba'da maddin ɗuwila wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga farkon aqsamul maddin lazim wato kashe-kashe na ja wanda yake na tilas idan aka ce allazim shine ja wanda yake na dole tilas sai kayi wannan ja din baka da wani uzuri wanda zai halitta maka kaki jan wannan guri malan nazimu rahimahullahu ta'ala aqsamu lazimin ladayhimu arba'a wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'a kilahuma mukhaffafun muthaqalu فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما نعم shi kenan aqsamu lazimin ladaihimu arba'a wato aqsamu lazimin kashe-kashe na ja wanda yake na tilas arba'atun kashi hudu ne ladaihimu a wajen malaman tajwidi kashe-kashe na ja wanda yake na tilas guda hudu ne a wajen malaman tajwidi idan muka ɗauka ƙurra'u ɗin nan gabaki ɗayansu wannan mudurkin almardun lazim kowanne a wajensa haka hukuncin yake watilka kilmiyun wa harfiyun ma'a watilka wancananka wannan kashe-kashe kilmiyun akwai maddun lazim almaddun lazim alkalmi wa harfiyun kuma akwai wanda take alharfi ma'a tare suke tafiya da juna wato akwai watilka kilmiyun ma'ahu harfiyun wato a cikin wancananka wannan kashe-kashe na almaddun lazim akwai kilmiyun akwai almaddun lazim almusaqqal alkilmi almaddun lazim almukhaffaf alkilmi sannan kuma akwai almaddun lazim almusaqqal alharfi akwai almaddun lazim almukhaffaf alharfi shine ce fatilka kilmiyun wa harfiyun ma'a kilahuma mukhaffafun musaqqalun wato dukkaninsu guda biyun nan idan muka ɗauka kilmiyun mukhaffafun musaqqalun a cikinta akwai almaddul lazim almukhaffaf alkalmi sannan kuma musaqqalun akwai wanda take a bari wa tashdidi a bari wa nauyi almaddul lazim almusaqqal alkalmi haka idan muka ɗauka almaddun lazim alharfi ita ma akwai guda biyu nan akwai almaddun lazim almukhaffaf alharfi akwai almaddun lazim almukhaffaf almusaqqal alharfi shine ce fa hadhihi arba'atun tufassal wato waɗannan su ne kashe-kashe guda hudu wanda ake rabe maka su dalla-dalla a cikin littattafai na tajwidi wato waɗannan su ne a al'aƙisamul arba'a na su almaddun lazi mun gane da kyau wato idan aka tambaye ka dangane da kashe-kashe na ja wanda yake na tilas almaddun lazim cikin maddodi guda goma sha uku wanda suke na reshe to ita tana da kashi hudu lazim akwai al-mukhaffaf akwai kuma al-musaqqal al-mukhaffaf akwai al-kalmi akwai al-harfi al-musaqqal akwai al-kalmi akwai al-harfi to amma wannan ya kawo maka su ne wato ya zuwa maka su amma ya yi maka wato titar ɗinsu ne zai yi maka bayaninsu dalla-dalla yadda za ka iya bambancewa tsakankanin almaddun lazim almusakkal alkalmi da kuma almusakkal alharfi da kuma almukhaffaf alkalmi da kuma almukhaffaf alharfi ce fa'in bi kilmacin sukunu nijtama ma harfi maddin fa'in nijtama sukunun ma harfi maddin wato idan ɗauri tare da harafi na madda suka haɗu bi kilmatin a cikin kalma guda ɗaya ga ɗauri ya zo sai zamanto kuma ga harafi na madda mun gane huruful maddi guda uku ne ko muna da alifi muna da wawun muna da yabu to idan ya zamanto an samu as-sukun ɗauri sai ya zama harafi na madda kuma ga harafi na madda ga sukuni sun haɗu a cikin kalma guda ɗaya to fahawa kilmiyun waka to wannan ya afku maddun lazim ne alkilmi wato ja ne wanda yake na tilas wanda ya shigo cikin kalma ɗaya mun gane da kyau idan muka ɗauka ga sunan suna da yawa a cikin alkur'ani almaddun lazim almusaddal alkalmi in muka ɗauki amina albaitul harama kaga amina akwai alifi na alifi ne ko alifi ne sai kuma min din nan min din nan mim ne guda biyu daya sakin ne daya kuma mutaharrik ne sai zaman to an yi idghamin sakin din cikin mutaharrik mun gane yanzu wannan in ka tashi zaka ja shi zaka mai ja gurgurai harka shida gane da kyau wala min albayt alharam غير المغضوب عليهم ولا الضالين gane saboda ba wannan menene harafi na madani alifi ne go? To sai ka ce lin, wannan lin ɗin harufin guda biyu ne, lafin guda biyu ne, to da aka yi ta shididi sai aka shigar da ɗaya cikin ɗaya sai aka yi ta shididi aka mai da shi guda ɗaya mai ƙarfi. Mun gane? To lokacin da za ka faɗi wannan gurin shi ne za ka mai gurguran harka shida. Wairil maghdubi alaihim walau gane wa hajjahu qawmu nan kenan wannan bittifaqil qurra haka suke karanta wannan guri sai kuma guri na biyu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadan gane atuha ita ma wannan haka ake mata sai kuma juni wannan waɗansu suna yin idigami waɗansu kuma ba sa yin tashidi daga cikin wanda ba sa yin tashidi da akwai nafi almadani shi yana ce qala atuha juni fillahi wa qad hadan kamar yadda cikin suratu az-zumar قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون gane to wannan ana ce da shi almaddul lazim almusaqqal alkalim to kuma akwai almaddul lazim almukhaffaf alkalim wanda ita ma zai zamanto zamu ga cewa harafi na madda ya zo kuma ga ɗauri to na ita ma ana samun ta guri biyu ne a cikin alkur'ani cikin suratu yunus duka gurin suke ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن الآن الآن وقد كنتم به تستعجلون سيكم الآن تهرب إنك شكو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر الآن آن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين mun gane ku to waɗannan su ne gurare guda biyu wanda muke da kai almaddul lazim almukhaffaf alkalmi to amma almusaqqal alkalmi a cikin alqur'ani tana da dayawa tana da tana da yawa burjik tana nan a bakara da nasi ko ina akwai ta in muka dauka dabba a cikin alqur'ani ba guri daya ba guri ba uku ba akwai dabba mun gane wa ma min dabbatin fil ard ana muna da guri biyu kuma min dabbatin fil ard cikin suratul an'am akwai cikin suratul hud sannan kuma dabba muna da ita ba wai anan kadai ba a cikin suratul saba zaka samu dabba a cikin suratul naml zaka samu dabba kun gane وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس سيكم دابة تأكل من سأته من قال لك يولا muka ɗauka ga abdama ga asakha wannan dukkaninsu almadul lazim ne al-mufaddal al-kan mun gane da kyau ko to shine yace fa in bi kilmatin sukunun ijtama ma harfi maddin ma'ana fa in ijtama'a sukunun wato idan dauri ya hadu ma harfi maddin tare da harfi na madda shine alifi ko wawu to kun samu bayau na na نعم قاعد مالا ها ابو بس نعم sai a bincika mana daga bakara kafin nasi a samu mana inda aka samu maddul lazim al-musaqqal al-kalimi wanda kuma ya unce aka ja ba wai wawu ba ba alishi ba tunda ne mun samu wawun da alishi dan sai a yi bincike wajen ya'u kenan kun gane na'am to fa hawa kilmiyun waka to wannan maddun lazim ce alkilmi wato maddun lazim ce wanda ta afku a cikin kalma ba a cikin harafi ba mun gane to wannan ya gama akan abin da ya shafi al-mukhaffaf da al-musaqqal ta al-maddun lazim al-kalmi kenan to kuma zai yi magana akan al-harfi aw fi thulathi al-huruf wujida wal maddu wasluhu fa harfi yumbada an wujida wato ko kuma aka samu wato harafi fi thulathiyil hurufi cikin wato harufa wanda wajen karanta su ana karanta su ne da harufa guda uku mun gane wajen karanta su ana karanta su ne da harufa guda uku to sai zamanto an samu wannan ɗauri ɗin amma kuma walmaddu wasduhu harafi na madda shine na tsakiya saboda akwai abubuwan da ake musu fadar a wajen fadar su harafi uku ne amma kuma na tsakiyar ba harafi bane na madda mun gane yanzu idan muka dauka alif alif harafi nawa ne hmm? harafi uku ne dame dame alifun lamun fa'un alif yanzu na tsakiyar wani harafi ne lamu lamun harafi na madane ko ba harafi na madaba to shikenan lokacin da kace mim mim harafi nawa ne lokacin da zaka faɗi mim harafi uku wane ne na tsakiya ya un harafin madda ce ko ba harafin madda ba ce harafin madda ce to yanzu mimun wajen alif lam mim yanzu muna da kwai badul lazim al harfi to sai kuma wajen faɗan lam lam lam menene harafi uku ne akwai alifi da ke ko yawwa nun harafi uku ne akwai wawon tsakiya mun gane kyau yawwara kaf kaf na'am harafi uku ne akwai me alifi sin wannan ne tsakiya ya'u to shine abin da zamu kalla da kyau shine ce awjida ko kuma aka samu dauri fi thulathiyil huruf wato a cikin harafin da ake furta shi da harufa guda uku wajen furta shi harufa guda uku ne sannan ya zama to wal maddu wasbuhu harafin na tsakiyar cikin harufan guda uku harafi ne na maddi ko alifi ko wawun ko ya'u mun gane to wannan fa harfiyun bada wato ya bayyana cewa maddul lazim ce alharfi maddul lazim ce alharfi mun gane da kyau ko abinda za mu kalla shi ne harafi cikin waɗannan awa'il suwar farkwayen surori wanda suke ɗauke da kuramin baki alif lamim ina ga alif lamim ita kaɗai ma guda shida gare mu a ƙur'ani muna da guda nawa a bakara muna da guda nawa a nasi na muna da biyu a bakara muna da hudu a nasi kenan kuma hudun da nasi wani ikon allah sai suka zo a jere ankabut rum lukman sajada ko a saman kuma biyu su ma suka zo a cire tagwaye da su da ba yawwara sai zama to guda shida gare mu alif lamura lamura banda mim banda lamimura guda nawa ne a qur'ani na'am na'am eh na'am lamura lamura eh alif lamura ne guda daya Yunus, Yunus, Hud, Yusuf, Ra'ad, Hijir, guda biyar muke da. In muka ɗauka Yunus ma yana ga Alif Lamura ce ko? Alif Lamura, Hud, Alif Lamura, Yusuf, Alif Lamura, Ibrahim, Alif Lamura, Hijir, Alif Lamura. Guda biyar ke ko? In muka haɗa da guda shidan can nawa? Guda goma sha ɗaya. Guda goma sha ɗaya ko? to a sa alif lamim ra guda ɗaya nawa sha biyu yanzu gare mu to sai mu ɗako kuma kafa haya a yi sad guda ɗaya ce ita sha uku alif lamim sad guda ɗaya ce ita ma sha hudu ha muna da guda ɗaya sha biyar sin muna da guda ɗaya sha shida muna da sin guda biyu sha takwas muna da yasin guda ɗaya sha tara muna da sod guda ɗaya ashirin muna da ɗaf guda ɗaya ashirin da ɗaya muna da nun guda ɗaya ko ashirin da biyu wannan yana ga su ne ko sai hawamim to hawamim su ma kusan guda biyar ne in gane da kyau hamim gafir zambi ita ce ta farko da mako fusilat ayin sun ka uku zukhruf hudu dukhan jafiya ma khalaqana bakwai can ga 22 go 30 ba daya to akwai ta ɗayan su 30 ne da ha na na shafa wallahi su 30 ne da sai ku diba mu gani na'am mun gane da jago eh na'am eh imam malik ba mun ta wata ba eh abinci ko wata abinci ko wata abinci ko imam mali na'am na musa ta musa sa ina ga to 29 ma da ala kula to su waɗannan su ne kuramin baƙaƙe surori guda 29 wanda aka bude su da kuramin baƙaƙe kenan ko kuma ka roka alif lam su guda shida alif lam ra su guda biyar hamim su guda bakwai mun gane hamin bakwai alif lamin shida alif lamin mara guda biyar shi kenan sauran kuma kasimim ita ce guda biyu sauran dukansu masu ɗaiɗai ne ko alif lamin sad kafa haya a yin sad sai kuma a gasunan daha yasi sad kaf gasunan na'am to yanzu waɗannan idan ya zamanto lokacin da zaka faɗi ɗaya daga cikin waɗannan yanda zaka gane cewa maddul lazim alharfi ce ko ba alharfi ba ce sai ka ɗako harafin idan ka ɗako harafin sai ya gani faɗin nawa kake mishi sin lam nun mun gane to amma in kace ta harafi nawa ne harafi biyu ta alif ta'un da alif ta ya mun gane da kyau ba za ka ce ya'ul ba saboda ai ba ce ya'ul ko amma sin a lokacin da za ka faɗa haka za ka faɗe shi ya ba wannan dukkaninsu ba ta shiga wannan mun gane da kyau yawwa shi ne zai magana akan waccar kuma ita ma zai magana akan su alif lam ra'in ra'in ba ha din nan guda biyu duka ya din duka za mu gani su guda dama su guda takwas ne ina ga harufa na maddul lazim na ƙasa asaluku su guda takwas ne guda ɗaya ainihin ita kaɗai ce ake da sabani guda bakwai din ba sabani a kansu mun gane yawwa to yanzu idan muka ɗauka yanzu wane za mu buga misali da shi tunda dai gashi mun yi magana a kansu duka mun ɗauko su guda ashirin da tara na'am yawwa to shi kenan mu ɗauko musaƙal da farko wajen ainihin musaƙal ce na'am aka ta zama tuwa musaka na? na kaf haya ayin sad ذكر رحمة ربك عبده زكريا نعم يوه ألف لام صاد قالوا حميم ضاسيم ميم سيوة تجيكم بقى فلابا ألف لام را ألف لام را gane na to waɗannan su ne wanda za mu kula da su idan ya zama harafin na uku na tsakiya harafi ne na madda to wannan za a ce mata ne maddul lazim alkalmi ce kilahuma mukhaffafun kilahuma musaqqalun in udghima wato dukkaninsu guda biyun nan da allazim alkalmi da allazim alharfi dukkaninsu ana ce da su almusaqqal idan aka yi idigamun wani harafin cikin wani yanzu idan muka ɗauka lam mim din nan kaga lamun ne ko lam to sai da mun wannan lam din mim din taka ta karshe za ka yi idigamun ta cikin mim din wata ko to wannan sai ka ce da shi allazim almusaqqal الكل الحرف ألف لام ميم to amma lokacin da muka ce kaf ha ya ayn sad ana ina muka yi daga me muka shiga me muka shiga malam zai aina gare ainun ne ku? yawwa ainun wa fi ainin alwajhani wa qulu fuddila yawwa na'am ain sargo na'am sai wace kuma ni muka dauka sauran dukkan su kusan mukhaffafai ne gane mukhaffaful kullun idza lam yudghama wato dukkanin su kuma wato da allazim alkalmi da allazim alharfi in dai har bayi idgami ba to ana ce da shi maddul lazim almukhaffaf alharfi maddul lazim almukhaffaf alkalmi mun gane ja wanda yake na tiras mai karfi wanda yake cikin kalma mai karfi wanda baya cikin kalma yake cikin harafi maras karfi wanda yake cikin kalma maras karfi wanda yake cikin harafi mun gane da kyau ko to waɗannan su ne abin da za mu kula da kyau na'am واللازم الحرفي أول الصور وجوده وفي ثمان حصر وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين وقول أخص وما سوى الحرف الثلاثي وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواته الصور بلوض حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع عشر سله صهيرا من قطع كذا اشتهر نعم قال يجي واللازم الحرفي wato maddul lazim ja wanda yake na tilas wanda yake na harafi ana samun shi ne a awwala suwar wato farkwayen surori ba yana nufin kowace sura ba yana nufin surorin da muka gano na ɗazu ana ake samun allazimul harfi dan je nema allazimul harfi cikin tsakiyar sura eh su a farkon surori ne ake samun su yace ma'ana wallazimul harfi wujuduhu awwala suwar samun shi ana samun shi ne a farkon surori wa fi thamanin hasar sannan kuma wan hasara fi thamanin ya takaitu ne cikin harufa guda takwas ya harufansa guda takwas ne za mu ga cewa wajen sura talatin ba ɗaya ko wanda muka zara to amma iya harufan da suke mudawala ciki wanda suke na alharfi su guda takwas ne ya jima'u ha hurufu kam asali na ƙas wato waɗannan harufa na kam asal na ƙas wato shine sakandaminsu zumuwa nawa ta ragu mun gane kyau kam asal na ƙas kam muna da kafin mimun ko? kafin a gurare nawa muke da shi kafin a guri ɗaya muke da shi ko? yawwara kafin bidatu suratu maryam kenan sai kuma mimun mimun ina muke da ita muna da ita cikin alif lam mim da hamim mun gane da kyau ko sai alif lam mim sad da alif lam mim ra sai kuma qasimim wato ita dai tana tana dan ana dan damawa da ita eh ana damawa da ita ita sai kuma ainun asal ainun muna da ita a guri biyu kun gane kyau fatihatu maryam da kuma fatihatu shura farkon suratu maryam da kuma farkon suratu shura a guri biyu muke da ita ko sai kuma sinun a ina muke da shi muna da shi a guri guda hudu bawasimim guda uku basin basimim guda biyu guri biyu kenan ko sai kuma yasin da ayin sinkaf mun gane kyau kenan aka yi tauzi'in shi duka a guri biyar ne yake ba simi iri guda biyu ce ko akwai suratu ash-shu'ara akwai al-qasas da simim ce duka ko sai kuma yasin sai kuma basin sai kuma ayin sinkaf yawa sai kuma lamun lamun ana za mu same shi alif lam mim dukansu da alif lam mim ra da alif lamim sad wannan duka akwai su sai kuma nunu nunu a gurare guda nawa muke da ita a guri daya nun ko na babu wani guri ko ba wala shugaba babu wani guri ko na cikin sattin da biyu na sai kuma dafun dafun ana muke samun ta a guri biyu muke da ita a yin sin qaf sai kuma ƙafar ƙura'anin majid sai kuma guri na ƙarshe sadun a guri na yake da ina ɗaya sa'ad sai kuma maryam eh babu a maryam yawwara na'am kina waɗannan su ne in ka kallata su ne kawai wa ainu zuwa jahaini wala ya ce to cikin waɗannan haruffan guda takwas ainun ita kaɗai ce take da kwai zuwa jahili ma wuciyar fuska guda biyu a ba wai irin ta munafiki ba wato wanda ya juzu fi hal wa jahili yake magana ana ai ba wancan zuwa jahili ba zala ce ban kada da huwa jahili fi duniya kada da hudu sana ne mulki ya mutu min nari duk wanda yake da fuska biyu a duniya to harshe biyu gare shi na wuta a gobe kiyama hadisi ammar ibn yasir wanda abu dawo da ya fitar da shi yawwara annan kuma shine asharrun nasi inda lahi dal wa jahili hadisi abu hurairah cikin Bukhari da Muslim. Mun gane na jin. Sannan kuma al-munafiq mazala ce masalul munafiqi ka masal sha'it al-a'irati bayan da gane da tayiru ila hadhihi maratan wa ila hadhihi maratan hadith Abdullah ibn Umar wanda yana cikin sahihu muslim mun gane ce to wa ainu zu wajhaini wato ainin ita ce take da kai fuska guda biyu amma wa qulu akhas wato ja shida irin yanda ake yi wa sauran yan uwanta shi yafi keɓanta da ita ma'ana wa qulu fuddila wato malaman tajwidi sun fifita a mai ja shida a mata ja shida sama da ja hudu amma in kai ja hudu babu laifi kaf ha ya ayin sad zaka iya tsaya kan ja hudu amma zaka iya kure shi duka shi ma kaf ha ya ayin صاد gane yawwara wa masu wal harfin thulathi la alif famadduhu maddan tabi'iyyan ulif wa dhaka aidan fi fawatihi suwar fi lafzi hayyin zahirin qadin hasar wa yajma'u al fawatiha al arba'a ashar silhusu hayran man qata'a kadha ishtahar yana gane ya kamata a ce mun kwana a gobe da safe insha Allah ta'ala sai mu kammala littafin ko abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am